من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الكائنات أتم الموجودات وأعظم العظماء على الله وأعبد العباد عبادة إلى الله وأتم الكائنات حسا ومعنى وأتقل أتقياء إنسا وجنا وملكا أقرب الممكنات إلى الله بدءا وعودة أصدقي وأبلجي وأزلقي وأبيني وأشرهي وأتمي وأستهي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى الأمة المسلمين khususan ku da Ubangiji Allah ya ba ku aron dama da zarafi kuka iso wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma dai ku al'ummar musulmin da muke tare da ku ta tsarin kafafen watsa labarai kowace takwas ta safiya zuwa karfe tara tun daga fara ramadanan nan ya zuwa yau da ku jama'an musulmin da kuke tare da ku ta uwa maba da mama brc bauchi fm kowace sha biyun dare zuwa sha biyu da rabi muna tare da ku ta hanyar sauraro da kuma ku jama'anmu ta tsanin social media wani farkon azumin nan saƙonninmu zuwa gare ku da kuma mutanenmu na ƙaramar hukuma alƙaleri ta cikin gidan radiyo wadda ake cewa community radio ƙarƙashin alƙaleri local government dukanku kowanne da sunanki da darajojin da Allah ya ma kowannenku ina fara mana da gaisuwar addinin musulunci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم زامي ختم تفسير مو نوان نيكي كرن هجرة دبو دا تريه دا أربعين جدي يوم منا لأثرير ثلاثة لأثرير ta ishirin da tara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna la'asariya ta ishirin da tara ga watan tarar musulunci ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu mun dawo za mu yi khataman wannan aiki mawuyacin aiki aikin da wasu ta kai suka bi suka dace mu ma Allah ya sa mu dace suka samu rama suka samu gafara mu ma Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama wasu kuma ta kai suka bi suka tilga fushin ubangiji kuma suka wuce azaba Allah ya kare mu Allah ya kare mu ne mana karatu alarama malam abubakar muhammadu amin jiya ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da uku mun fassara ta yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da hudu cikin sura ta uku suratu ali imrana Allah ya datar da mu bismillah asar makallau
بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كذلك هم المفلحون
Allahu akbar walillahi alhamdu ita ma dai wannan ayar siyaƙinta ya fara ne da umarni ga wawul afi ga lamul amri ga fi'ilul amri jumlan ta zama kenan jumla fi'iliya kuma amriya yace wal takum minkum ummat wal takum ummatun minkum lallai a samu a cikinku ku al'umman ma'aiki annabi alaihi salatu wa salam a samu ummatu wata dunkulalliyar jama'an alhairi wanda take da ilimi ta san yadda aka huto ta san yadda ake ta san yadda za a wannan al'ummar ta tsaya tsayuwa irin na mai daka ba safiya ba maraice ba dare ya tsula ilal hayy aikinka tana kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi la hawla wala quwwata illa billah ubangiji sai ya fakkake mana alkhairin nan da wannan umma za ta tashi ta ke kiran al'umma ta faɗakar da ita nan sai ya ce wa ya muruna bil ma'arufu wannan ummatun minkum din lallai idon ta idon kyakkyawan aiki ta kokarta ta karfafa a yi ko da farilla ce ko da sunna wajiba ko sunna mu'akkada ko sunna mutahaddiya in dai ma'arufu ne shar'an wannan al'umman kar ta yi shiru ta ce ayi ta ce ayi ta ce ayi wayan hauna anil munkari wannan ummatun minkum din ta tsaya tana wa'azi tana hana halitta kutsawa zuwa ga aikin da ake kyamanci almunkaru shar'an abinda ubangiji bai so a yi manzan Allah bai so a yi hairiya ta al'umma ba ta so ta ga an yi shi ne wannan munkar sai Allah ya ce ummatun minkum in suka tsaya kan wannan da'awa zuwa ga aikin alheri da hani da hani ya zuwa ga mummuna aiki masu irin wannan wanda suka ansa wannan kiran wa ula'ika ire-iren wa'annan ɗin wanda da'iman ya amuru na bil ma'arufi da'iman yana auna anil munkari to duk inda ka gansu humul muflihuna su ne na tsagawa rabo su ne su kawo kan alfala a farmaki ita ayar sai ka ga kaman kowa da kowa ma zai shiga a'a kowane aiki akwai ma'aikatan akwai kuma kayan aiki gun tela akwai almakashi ko me yankan face ba akwai almakashi in ka ga mutum na buga irin na telan nan da ka kira shi gaba ya tsunka kai me yasa a'a me ya san fashin ba ya ajiye nasa wanda ya je zane sai ɗauko aran na tela kal kal kal kal kal yawo zai yi balla ba iya fashin da tsaya ba abin zai kai kuma da a rasa gaba a zo ana wallahi tallahi mun je ku to gara ka bari ka samu reza ka yadda ka amma duk wani ne ne almakashi to malamai ne a nan malaman sahabbai manzo Allah na gaya manzo ko manzo ya gama tabligi ya tafi to sahaba su kan ku yi shiru abinda manzo ce ce a yin nan ku wakilcin ku ku ce a yi abinda manzo ce ce a bari nan ku yi ku hana wannan umarnin ubangiji Allah ya dora wa maluma daga sanda maluma suka yi kawai suka yi tsit to al'umma ta halaka shi jahili shuru din agunsa ita ce rahama gare shi rahama ga salihu shi kuma malami shurun ne agunsa halaka kuma halaka ga salihu ubangiji ya sa muna cikin almuflihunan nan amma dai masu asali da'awa sun ce kowane daɗi da zai yi kira ko ya yi hanyar sun ce ya sani illa iyaka kiran ne da kwaɗaitar wanda tsotsar shi ne kawai nasu amma kuma Allah shi ne wanda ya zamanto jami'ul mahalukati makakuru na bi kudrati wadaka karga kayi kayi ba a shiryu maka ce ka bari a nauyi take sauƙi kuma ka ji a ranka kai da ka zama kana da dama daman ba biyan Allah ko kogo kai ka faɗa ne kan falaha mashiyar Allah da ƙudura ta tabbatar maka shi ma wancan da kake ga kaman ya halaka shi ma ba ta yayi ba kaddara ce baka ya hau kai sai ka yi ta fatan kai ka ka fada bakar kaddarar shi da ya fada kuma Allah shi ne wannan ita ce abinda ake kokari kullum a cikin shi mai da'awa ya sani liya ba ta ka bace mata ma ba ta ka duka suna daga ubangiji to muna roƙo ya shirye da mu kuma ya tabbatar da mu akan shirya abinda halitta gwadawa dai mun kwana aya ta ɗari ɗaya da hudu aya da ku muna cikin sura ɗaya wannan zaman namu ɗazu da hantsi ina bibiyan abin da muka fara tun farkon wannan wata sai na samu a ɓangaren jifa'i wa manzo kaɗai ina nufin ba shi ne kaɗai ba fannin ɓangaren kawai mun faɗi littafi ɗari da hudu a ɗari da hudu ashe ko ayan bai yawa ba wannan sako ya yawa sako ya yawa ɗari da hudu banda ɓangaren shan rubutu banda ɓangaren laya banda ɓangaren ƙurawa mujarrabin dufa'i abinda yan bida suka ce babu muka ce ƙarya kuke yi akwai ɗari da hudu a kwana ikin da takwas ma'ala ai mu yan gatan mu yan gatan manzan Allah muna da nisan kwana sai mu tsora in ajali yayi kuma ubangiji Allah ya sa wasu tsora jama'a yau za mu hatama da mu kasa sakonnin da suka rage mana kashi kashi sai dai yau bayan an samu awa ɗayan mai ɗauka ko kuma shi mala abakar zai kuma ƙara mun mintoci kuma sai a yi safannin tun da kowa dai ga ma ɗaukan jama'a manzan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magwabta sun ce iyayensa da kakanninsa da shi ma shekara talatin da tara da wata sha ɗaya da kwana ashirin da tara duka a shuka iyakan zagi an gama yi wa annabi zagi duk in mutum kuma ya kuskura bai dukantin daga wannan fatin bai tafi lahira malam sai ya fi ƙosai ko zatuwa kaza shi ƙosai an maki azaban shadida amma ƙwarmazozo azaban gali zai ga mutum sai da ya ƙare zama kamar tsakuwa in ka suke ƙwarmazo a faranti in mutum baya mai sha zai tsakon kwani ne azaba ne wake ne ya zama man gida ya gagara ta gaza masa sai da ya ƙare ya zama kamar in kana taunawa da a ji ƙurus ƙurus to wanda ya illa lahira na tajin annabi ya yi jahiliya ko iyayensa wai alaƙasu ne malam abinda mai ƙosai ke wa ƙwarma soso ya fita daga hayyacinsa mala'iku za su yi wa ɗan adam wani da ka haifi sayyidin wara kan baraya alaihi salatu wassalam aka ruga aka samu jajjinsa abdul mutalibi aka ce to matan ɗanka abdullahi mai suna aminatu ta haifi ɗan yana kaba sai ya taho ya ce a ba shi ɗan nana aminatu hub nana aisha nana aminatu bintu wahabin ta miƙawa sabbin annabi abdulmutsalifi jinjirinta Allah ya ba da ya karɓa sai ya fita sai ya koma kaba bari ka ji abin da ya faɗa in in dai mushriki ya tabbata ya san in in wannan ce kalmar mushriki to ina mu wahidin in dai mutum zai yi ma Allah wannan kalmar kuma ya zama to mushriki to da ta zo a duniya kenan ba a san wahadaniya yaje yana zaga kaba ga abin da yake faɗa alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهد على الجلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان ذي حمة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان أنت الذي سميت في القرآن لا حول ولا قوة أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني أحمد مكتوب على اللسان wannan shi ne farkon kalmar da sayidul wara yana jariri ana da zagaye kaba ana wa Allah wa'innan kalma farko dai alhamdu lillahi alhamdu lillata lil uzza lil manata للوبل لا وبل وألف ألف أنوسك الله الحمد لله ni abu maɗalibi na miƙa godiya da yabona ga Allahu don ka tabbatar ma Allahn da yake faɗa shi suke faɗa sai ce allazi a aɗani Allah nan da ya bani ashe ɗa a iya ce kyautarwa ba sa ya bace ya bani hazal gulama tsaye ba ya bani wannan ɗa sassarka ta aina yi jari ya sunan gaba a tsaye a bakin kakansa rin da iso duniya kata kone kuma ya gane ya yi shi Allahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna Allah ka hana mu nasarta wa annabi kowace irin kankantar laifi balle kuburu balle shirku balle jahiliya hada gulam tayyibal ardani ya bani wannan dan tsatsarka sannan kuma mai nagarta ya kare wa jama'in annabi kallo ya ƙare mafanyan goshinsa zuwa ƙirjinsa ya tabbata wannan ba dagan da ba zai ja ba tun a sanne yake faɗa ma ubangiji ya gode bisa wannan ɗan da kuma irin kwalitinsa tafiya ta yi tafiya sai ya zo yake kuma u'izuhu bil baiti bil arfani na neman tsari Allah tsare ɗan nan don darajar ɗakin kaban nan mai kusurwa hudu ka ji sunan gunki ya faɗi sunan gunki mai Allah kuma dama lokacin bukata wa yake kira Allah suke jama'a baitocin da za mu ɗauka wadda za mu don mu wuce sai zo ke ce kuma an tallabi summi ka fil qur'ani ce wannan ɗan kai ne tun tun tun tuni aka ambace ka cikin karance-karancen da annabawa sun kawo duk annabin da ya zo wannan duniyar sai da ya zo da ambatonka malam mashirki ya samu wannan karamar ran da aka haifa maka ɗaka gane liman ne kana da wannan kwalitin kana munna kana ta kake an samu neman a ce dan kwallon kafa ne baka sani ba wani ya girma amma yanzu kaka na faɗa wannan dan naka tun tun tun wahayin annabawan baya an yi ta faɗanka an yi ta faɗanka an yi ta faɗanka fi kutubin sabitatul ma'ani cikin littattafa masu tabbatattun ma'anoni biyu biyu biyu an ambace ka kana da suna biyu ahamadu sunanka ne sannan muhammadu sunanka a wajen wannan sunan ta fito daga bakin kakansa ya ce haka ne duk littafan baya ma sun faɗi wani sai ka ce maka wannan ɗan da kakan nasa dukkansu jahiliya su kuma in baka yi da wannan ba to kai ahlul bid'ah ne nake na yi na yi da zama ahlul bid'ah ba ba na yi da a na ko da yake ban sa farki ba a jumla suka ce idan baka yadda manzo Allah to babbe ba to kai baka cikin ahlus sunna nace to ni ban da bakin ce masa yayi kafirci balle je garin tuba ma'asiya su gara ban kai ban amince ba to yanzu ni na yadda da korana daga ahlus sunna ai kuma kun yadda a ina ce ko ku to ita kuma na da amina su bin tuwa hadu yanda za ta bar duniya kuma ga kalmominta dan ita ma ka masa hisabi daga wannan kalmomin daga cika su sai aka fara tatsar ran da aka aina ka gamu da ita ta ɓaci bayan wannan shaida ta ɗau ma'aiki ta ga ta guda zuwa kawunan babansa banu najjari domin ga kuma mahaifinsa ita ma sunan ta faci musu kuma kabilar ta banu najjari kabilan jasuman sai bi abdullahi dan abdul masallin kafin sun an samu da sai sai kwaɗayin ka kai ki ta gwada shi makawunan baban a hanyar dawowa an zo wani waje Allah sai ya sauke mata ciwon ajin ba kowa daga shi sai ya wara kan zulbara sai ita nana amina sai kuma hadimanta a wajen ne jikin nana amina ya gaya mata yau za ta bar duniya sai kuma tausayin ɗan ya taso mata in ta buɗe ido haka in an jima kuma sai ta rufe in ta rufe an jima ta buɗe da ta ƙare ma wannan ɗan nata shugaban halittar farko da ƙarshe sai yi bin wujudi ainihin rahmatin rabbani sai ta ce baraka fi kallahu min gulam يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك من آم فودى غداة الدرب بالسهام بمئة من ابن سوام إن صح ma ubsirtu fil manam fa anta mab'utun ila al anam min indi zil jalali wal ikram tub'atu fil hulli wa fil haram tub'atu bit tahqiq wal islam دين أبيك البر إبراهيم فالله أنهاك عن الأصنام أن تؤ- أن تواليها مع التقوى wannan su ne kalmomin kusa da ƙarshe na ragowar numfashin dattijuwa na na amina yar wahabu alhassala da me ta fara fara tafi kallon da mai kakan ya fara alhamdulillah halaka Allah shi ne alamun shi ne shi ne alamun ma'abudihin haƙi shi kaɗai ne yake tajalli zuwa ga haƙiƙanin zati sauran sunaye tasa'in takwas ɗin ko kuma suna ta'allaka ne da shi lafazin jalala ba sa wukuli zuwa ga zati akwai shamaki da an ce Allahu Allah ne amma da an ce almaluku an ce to almaluku sarki arrazaku alkawi da karfa amma Allahu sai jiwa ke shiru dan ba wani abun halitta da Allah ya kare aka samu suna Allahu babu to ita ce mene baraka shi kallahu baraka shi kallahu Allahu Allah alif lam lam ha ko alif lallamu haskeri ko alif lam lam hakuri malam take Allahu yayi albarka a cikin rayuwanka min gulami fiye da kowane yaro da aka albarka naka ya fi nasa Allahu akbar shin baraka fi kallasu take baraka fi baraka فيك الأزة تتي بارك فيك القبل تتي بارك فيك الله wannan suna alif lallam hakuri ya zo a ƙur'ani waje waje dubu biyu da ɗari uku da sittin Allah ya mai ka Allah kuma shi ta kira yi albarka waɗanta mushirka ta zama kamar haka waye mu wajidantu da ta ci gaba kuma sai ta yi karama ta ce in sa'a ma ubuturku fil manan idan dai abun nan da Allah na ya zanar da ni a mafarkayya ba yau ba ba jiya ba in dai ma'anan da na fahimtar haka Allah ke nufi to fa anta mabuqusun ilal anan kai in ka girma za a aiko ka zuwa ga dukkan duniya gaba daya fa'anta mafutun ilal ano dukkan wanda ba Allah ba sai manzan sai manzancin ka ya tafi an yi ko ba yi ba wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun ya tabbata ta gwada karama fa anta mafutun ila al'anami ya tabbata kaman an ce ya umma daga ina zai karɓo aikan shin daga hubalu ne ko daga nan ko daga uzza ko daga manatu sai ta ce min inji zil jalali wal ikram aikan in shekaran yayi in lokaci yayi min inji zil jalali daga wajen Allah nan guda ɗaya mabu ma'abucin buwaya wal ikirami ma'abucin dukkan gir jama'an musulmi mai wannan kalmar ta zama ita ce mushrika waye mu wahidi tace tub asu fil ilmi wa fil harami da ai koka hillu da aka yadda ai farauta da aka yi wa'azi haramu da aka hana a kace dabba a cikin yawa da aka yi wa'azi malam an yi ko ba yi ba tubatu duk da haƙiƙi wal islami da aiko ka za ka haƙƙaƙe dukkan risalan da suka wuce annabawan da suka wuce daga littafin kuma za a ba ka addinin ka sunan shi al-islam yana ɗan shekara ya wuce bakwai da su na takwas ne ba sauran waje shekara talatin da wani abu a yi koci sai ga da cijuwa amina tana faɗa za a yi amma dr galau galau ya ce duk yanda za ka yi je ka mutu shi bai da bane shi Allah sarki ai ta faɗo ga sassa wa yake a gasan cin cingan hadda kaza in ba zagon da ai romo ma yara ba inda ya yara rabon yara ne in yaran tsaye za su yi da yake fiye to ya kaza su yi ga tasarar cin cingan amma ba haka ba harkar ta ne wa ce ma sai kai da su tukul ilimi na zama ilimi a ina ka samu wannan akwai sai ta sake tara ta ce islam din nan dinu abikal batil addini ne na kasansa mai bin Allah nan Ibrahim mai suna Ibrahim sai ta ce fallahu an haka anil asnan ta ce ina taya kamar nan Allah ya tsare ka ya hane ka ya kare ka daga gumaka kai ka san da gumaka take bauta to kuma ɗafa da ce ba a dace ba kenan tun da um eh to ashe kenan tun da tun da ta lissafa a matsayin ni'ima fallahu an haka an aslami ya tabbata ita mu wajida Allah ya hane ka ya jakkada ya tsare ka ya ana ka anil aslami game da hulɗa game da gaskata game da bauta mu kuma an tuwaliya wata jikinci bautan gumaka ma alƙawami tare da su masu bautan Allah ba zai maka wannan bada يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فحسر ashe ita umma ta riga ta yi sirri da ubangiji ta tabbatar amma riga an tsare mai jama'a musulmi mun gode mun gode ubangiji Allah muna tsara ce mun gode mun gode amin amin sako na biyu maganar neman ilimi ba ka da wata dabaru da da ka tsayar daga mungun guban da wahabiya suka tura suka mulmula suka saki kuɗi suke gina manya-manyan gine-gine saboda a baka guban ba ka da matara ba ka da majingina illa ka je makaranta ka gane shayi ruwa ne abu ne kaɗan suka jirkita in ba wannan ba malam da zaƙin murya da kaɗaɗi da kaɗi firin fassara da tsamewa a sahu malam kafin a jima sai kai zatancan ne gidan yar aje kuma babu Allah da Allah shi ne an samu ruwaya daga wa Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda yace alaikum bil ilmi qabla an yuqbada yace ina umurkan iya ga dalibansa kowannen ku ya kafan wando yayi ta karatu yayi ta karatu tun kafin a dauke karatu وقبضه ɗauke wani karatu bi zihabi a halibi da mutuwar ma'abuta ina malam wani ya yi wafati a gurbin buzunsa an samu hala kalifan ɗaya bisa ɗarinsa ne wannan kuma yi wafati shi kuma nasa kalifan ɗaya bisa dubunsa ne har kuma a kai fagen da inda malam ke zama ke ba da addini taure ne yake an gwancewa da akuya a wajen su yi barbara da safi shi da rana wajen kuma da ban da haddasa na babu na fijeji ban da kitabul babu na fijeji yanzu kuma a keke na tsaye maluma shi ne tsaye ilimi to ku zuwa lokacin fa da yake wannan magana sahabbai rukutu tabi'ai rukutu amma yana ba da tsoro cewa a tashi a yi da gaske balle yanzu mu lamu lokacin maluman ma sun tafi sun tafi sun tafi Allah ya ji kansu yace alaikum bil ilmi ina horar da ku ku ƙara ƙwazon neman ilimi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma indahu sai ku sani ku ta karatu kuna tara dan ba ku san ya zuwa yaushe ne ɗayan ku zai matsu zai buƙatu da abin da ya ilimin wajen aiwatarwa ba wato ba wani satin kana yi lokacin ɗan baka shi ma bai maka ba to baka san ko ta ne tabbakakken aikin zai zo ba in ka sani da lokacin aiki yayi sai ka dora da ilimi Allah saka mu ibn mas'ud wa tatajiduna aqwaman to sai magana in bid'a ko ya fado kan yan bid'a yace wa tatajiduna aqwaman in kun yi zan kwana za ku ga wasu irin mutane ya ga umuna suna ƙarya ya umuna suna riyawa annahum ya da'una ila kitabillah wai kira suke yi wai a zo a ji qur'ani a wajen su yace kuma wa qad nabazuhu wara zuhurihim sun riga da su yadda alqur'ani bayan bayan bayan suna aron sunan ne don su halakar da mutane inna lillahi wa inna to malam al-imam darimi ya mana dauki ya kawo mana wannan riwayar a cikin as-sunanusa kuma da sauran ummahatu abinda muke nema a nan shine ilimi shine garkuwa shine jirgin fito na tsira daga bautan ma'abuta son zuciya in ka sani ana sa ran ka tsira in baka sani ba babu yadda za a yi kasu sai na umar da cikin sannan Allah ƙara mafi yadda sai da ya karɓi gyara daga aikin annabi ko manya sun ce da mun ruwa yi wa fashi kafin a yi gyaran to da sai na umaru kuma ya shiga halin da ba san kawai wannan na zan da ba shi sai ya ce ya annabin Allah na rantse da Allah ina son ka na rantse da Allah ina son ka so na ce wallahi ina son ka yace to sigli ga ya musu a wani gaba ko na take a gunka yace ina son ka fiye da ƴaƴana fiye da iyayena fiye da matana fiye da dukiyana duka wannan gani nake ina son ka fin yadda nake son abinda kawai ya gagare ni raina take tsakanin kirjina duk sanda na ɗauko son ka na hawo ko ita kuma son da nake mare da rayuwar sai kuma ya dandana wannan ne kaɗai manzo ya ce ai baka yi so ba umar so ba wai sai na umaru ne wanda annabta da shekara shida ya musulunta aka yi rali gaula mafi girma a makka wane ne shi wanda ya izini bilal ya hau kaba ya ranga da kiran sallah shi ne kuma duk bakin fatan da ka gana sallah a afirkokin nan da takwabin sai na umaru aka zo gun kakanun kakanun kuno da to amma shi ake ga masa in ba zai ci ko soyayyan ba ba a karban tumbi aka mayar mu ya dinga promotin mahabba din ya dinga ya dinga can yake ya rasulallahi wallahi inni la uhibbuka ni ko ina kaunanka fiye da ƴaƴan fiye da matan fiye da dukiyan fiye fiye har ran nawa yanzu ita kai ta fito fiye da yadda take son kanta yace ne alana ya umar yace to ka gani sai yanzu ka al'ana manya suka ce mana al'ana sirta kamila imani duk shekarunka na bayan nan imaninka ba complete ba yanzu nan ka zama kullum ka zama mumini kamilin imani malam inda sai na umaru da awwaliyatunsa amma da ya zo da soyayya sun bi an karba an ce yi ne shi su to kai kuma an je ana ta- sa ka a wani ɗaki an masa tanki da wundo yana kama da gun da ake salloli wa ana gaya maka wai annabin ba ya kafa su eh ina la haqqu fal mutaba'a fa ka sai annabi iya wa'azi kai dan sai din annabi ya ce al'ana sai a yanzu manyan suka iso inda ake yi kanina kuma ka cuce shi ka ce ba ma sai yake yau kuma kana kallon yana son waya ka ce daya iya son fara mai ya sumba iya son bebinsa mai auren ka ce uku iya son rigan sallah ka ce hudu iya son ɗan takararsa ya ma liƙa babban hoton a kofar ɗakin mamansa da shi bai da ɗaki ka ce daliliyar duk wannan soyayyar wai ba a yi gata wa ƙanina an ce kar ka mutu ba da son ababen banza a annabi ne kawai ake katse jama'a musulmi Allah Allah Allah mun tuba kuma mun kuma mun tuba mun tuba ya Allah mun tuba ubangiji Allah kai mana muwafaka kuma Allah ka dakatar da mu Allah ka tsallakar da mu wa'annan masayi wanda yake da kai ma'aiki wai in kiyama ta tashi wai yana cikin nafsi nafsi ka ce masa ba maza maza tun dare da ya mara bai koma makaranta yanda ya je din nan makarkata ya je abinda aka ba a matsayin karatun nan ka ce kakasu da ɓaɓatu aka ba shi ba ba shi karatu manzo ya gaya wa duniya gaba ɗaya me ya faɗa Hmm, ya ce an tabiru ummati da aburu an sirati إذ جاءني عيسى ابن مريم فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا رسول الله يشتكون إليك أو يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل يكفيهم قيامة تاش باني filin hisabi na yi balaguro na je gindin farkon siraɗi ina tsaye ina jiran a turo al'ummata na gani wani irin ɗauki don mutu su haye yace ina wajen kawai a filin kiyama sai aka aiko ɗan aika sunansa isa ɗan maryam ya zo ya gaya mun hadhihi al-anbiya'u ga can annabawa waje ya waje kad ja'atka sun zo suna neman ka su kama kafa da kai kai kuma ka gaya ma Allah lamari ya kai manzannin ne ba wai mu tukun lissafi a su asalin wanda ba sa da laifin su ne waje waje to ga in ba an aiko sayyidina Isa roh ya zo farkon sirani ya gaya wa dangorongon katakon mai bayyane aikin ba to abinda suke kallo bosan kasansa wai ba yanzu wannan ne za ka ce ni a karatun sunna in yadda wai kiyama ta tashi wai shi ma ta kansa yake magana ce fa ta yan taba ba yan taban ma wanda ya mola da kansa ba dan wanda ya sha guntuwa ma malam buguwan ba ta sai wannan sakacin ba eh sai dai wanda ya mola kayansa yanzu annabi Muhammadu mai ranan gaba daya a sirrin taron ma shi ake so wanda ba su waye ki ba su waye ko waye sai kace min waye na a ranar din nafsi me so ya ga wannan ya dauki al-musnad ta al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya dauki mujalladi na uku shafi na 178 mun ji wannan yawa musulmi manzon rahama ba daidai yake da mu ba bai taɓa faɗa ma duniya cewa kaman ku kaman ni ba ko ban fi ku da komi ba abinda zamu rarra da shi ne ka ɗauki sahihul bukhari ka duba kitabu siyami babu misali ka nemi hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu ko ka ce 1962 rakamin hadisin abu hari 1962 ko ka ɗauka yi sai imamu musulun kitabu siyami babu na hayi anil wisali hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu annabi yake ce inni lastu mithlukum abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini annabi yana azumi tsore tsore ka san mu muna azumi tsore ne mu tsore ko ba ka bane eh mu tsura da almuru mu tsura da asubani to shi kuma ya tsore da asubahi ba su komi ba magariba ba su komi ba wata asubahi ba a ci ba yana sadarwa yakan yi kwana goma ai amin amin kaga shi kata kore dokta galau-galau da ya sayi fili ce bari ya gaya mutane darasi daga rayuwar annabi daga rayuwar magabata da ya zo hadisin cin abincin annabi haka suna da littafin lafiyar su shi ma lafiyar za kaga duku ba zai yi ba ya tsare wa nasin kallo sai ce to annabi in dai ka abinci haka kun ga ba ya gaya mu haka yake in ci ko uku kuma ya tsaya da ya ce amma kun san mu fa in mun ce za mu ɗabbaka wannan da samu matsala jin annabi zai jawo matsala kaga inda suna da hankali na gaban san ayran nan kuma kasuwa tsaya sai kai gida kawai in dai ka ce mu zo mu ji darussan ɗauka daga rayuwar magabata ka ɗauko mana wanda shi ne kwatakwam ɗin sai shi ka kawo aikin sabu ba ka yasar ka ce amma mu ba mu in mun ce za mu yi mu a malam ai sai su ajiye littafin kawai mu da sai mu koma makaranta me abun matsala ciki ka san matsala ala arza da an horar da tumbinsa maza wurinsa bai san karamin lodi ba yanzu ya tabbata kawai wannan ba zai iya ko da haifin to kuma sai raza ne kin jin gauga umma ya da ai kace mun annabi ga inda yake aiki kuma kace mun da aka matsala inda mu to sai dil wara ba inda ya kamata ko ta me ko ta me ya bambanta da a wannan wajen yana azumi babu da baki ba su babu da baki ba su har ya wuce ila ma sha Allah sai wasu sahabbai suka kwaɗaitu suna so su yi tarayya cikin lada sai ga suna ta larmewa suna ta tagayyara haikansu da haidansu kullum yana toka ta san yunwa ba ta buya ju'u karamar kenan uwarta makmasa su tona uwarta eh yunwa ju'u ita kyarsu a karmakalla amma babanta mahaifi mahamasatu ya fi ta shari a ɗahi ƙaramin ihu babban zama yanzu ka ga yaro da saje ka girma uwansa ba amma saje yunwa ne la yunwa a yunwa ne malam shekara mutum sha hudu sha biyar da kaji ai masara ma gimo kawai ya saka bai samu sukunin saka sashi an jima sai ya zabin langara sai ya limuni ah an jima kana haka bai gan ka ba ustaz iya iya sai su gaban malamai wallahi fa ko na ta gani ko na gani ko to makama da ju'u sun yi sakatariya kenan a cikin to wannan gabar ce sahabbai suka dinga wahala annabi sai ya mimbari aka kira su yaya ai muna koyi da kai ne azumin nan tun salu muke yi yace kai inni lastu bisalukum ni da kuke kallo ban zama kaman ku ba sam sam ko kuna kwana ne a dakunan ku gun iyayenku gun matanku ni kuma a bisa inda rabbi ni baccin dare na fan dare na ina gun Allah na yuqimu ne yana ciyar da ni waya tsiri yana shayar da to kenan kaga sahih bukhari muka ce ka dauka ka bude kitabu sau ni babu misali hadisi na 1962 ko sahih muslim kitabu siyami babu nahyi anil misal hadisi na 1102 mun ji wannan to annabi annabi ya kore kamantuwarsa da mu kuma duk wanda ya ce shi kaman mu ne to zai an sa khairi a gindin mizani don manzo ya ce lastu inni lastu mislukum a wata riwaya inni lastu ka hayatikum malam waɗanda suka tabbatar annabi arziki ne malam sun yi rabu Allah samu a cikin wani sahabi yana faɗan arzikin da ya fifita da shi akan wanta me ya faɗa yace zahabat bi qalati ila nabi alayhi salatu wa salam fa qalat ya rasulullah inna bana akhi waqa'a famasaha ra'si wa da'ani bil barakati thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'i yana gaya maka kun gani akwai wata yatan na yar uwan mahaifiya ta kai mu gaban annabi Muhammad ta ce masa ni ɗan ɗan uwansa na kamu da ciwo na bugu aljanu tana gaya masa fama sa'a ra'asi ya sa hannu ya shafa kaina malam wanda ya san annabi na kidaya ta kan da annabi ya shafa wanda ba shafa ba malam yaya biyu ne ba ɗaya ba ne sai fara da famasaha ra'as sai shafan kai wada ali bil barakati ya min addu'a da bakin nan nasa mai albarka da hakan nan nasa mai albarka da kalmomin albarka summa tawadda sannan nan da aka miji a kami salkansa ta alola a kawo salkan yana alola ya lo da ya idar sai ya ban sauran haka ribtu min wato ni na kwankwaɗe na shanye ragowar ruwan alwalan sayidul mutu wai yana faɗa a matsayin ya ƙaru ne ko ya ragu na jerawa a matsayin ƙaruwa ne ko ƙwaruwa kasan dama dai da ƙaruwa ne da ƙwaruwa jika ƙaru jika ƙwaru shi sa kama kunnen ma guda biyu yaminan wace malu akwai jika ƙaru to na ake so ka kai kunnuwanka ka buɗe su sosai akwai jika ƙwaru maza ka gudu to wannan yana gaya mu wanda annabi bai taɓa kafa kansa shi kan yayi haji yayi umra a kansa akwai tafin hannun annabi kuma annabi ya masa addu'a kuma ya ba shi ragowar alulai kai ka san da sahabbai suna ga annabi kaman kule yanda gauga'un zamani suke faɗa ne abin jera wannan a gaban almajiransa kaga da da babu me so ya ga wannan ya ɗauka yin bukhari kitabul wudu'i mujalladin farko tafi na hamsin da nawa hamsin da shida Allahu akbar Allahu akbar babban magabacin nan Muhammad dan Sirin Allah ya kara mashi yadda wataran yana taɗi da abokinsa Ubaida suna taɗi yace Ubaida ni عندنا من شأن النبي فسلم كل ina ce dan gaya maka mu kaga a gidanmu muna da gashin annabi a aje a'a yanzu Muhammad dan Sirin na gaba gaba a tabi'ai ne ilmin ta'abirul anani gangaren din nan a sunna yana gaya ma abokin hiransa kai gidanku ba gashin annabi to mu gidanmu akwai gashin ma asabna wa min ibali anas bin malik hannu kan hannu kan hannu an gaya mu manya sun ce gashin ya faro ne daga barin kan ma'aiki sai hannun anas sai hannun wani da haka yanzu kakanninmu da iyayenmu sun samu yanzu mu gidanmu akwai gashin ha to fa sai yace kana ji wake faɗa Muhammadu ibn Sirina yace li an yakuna indi sha'aratun minhu ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha yace bari ka ji ni a ce ina da gashin annabi sirri daya ahabba ilayya min ad-dunya ya fi soyuwa guna fiye da dukkan abani faɗin duniya gine-gine duwar waƙi wa ma fiha har ma da kaskan arziki da yake cikin ƙasar addu'a rike a ban gashin annabi su ina za ka samu wannan har yanzu dai ka ɗauka yin bukhari kitabul wudu'i mujalladin farko shafi na hamsin zuwa hamsin da ɗaya jama'a tsakani da Allah da wa'innan salafus salih suna ga annabi mutum ne kaman ma samu wa'innan albushirorin to da muka samu ba ya tabbata kenan sun sallama sun kuma sun sallama me ce masa annabi mutum ne kaman kowa malam ba wai rigiman sunna da bid'a bane sai an ba shi kalmar shahada ya dawo dan ya sauki annabta Allah ya yi nabi ya ce bai Allah ya sanya fifiko ya ce ya ji ya gani da yadda ba kuma wa rabbuka ya haluku ma ya sha'u wa ya da samar da halitta da zaɓi ba hurumin ato ba ne hurumin mahalici to ya zaɓi manzo a cikin zaɓaɓɓu ya zama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam to wanda ya gane wannan sunansa murtaji shi murtaji kuma ka masa magana ma ɗan bidiya a yau girme mar a sai ka gaya da shi tukuna to na rantse da tsarkin zakin Allah kun ga tun da muka zanna a nan ba littafin da aka kawo na wani sufi ko ɗaya littattafan malaman sunna ne to in ba dun nike ba don me ba ta gaya muku wannan kukan nan nawa a gaban ku shi sai buhari daban-daban ne na gidan kabiru a dabu daban na gidan dokatan uwa kuma daban to ya aka yi mu muka ga muka ga ana ana ana alfa'ari gidanmu akwai gashi gashi ba gashi gashi na Allah arziki to kun ga wannan gabar duk wanda ka gana yaƙi da alim akan wannan dalilin malam akwai abin da yake so kuma ya dasa na gaya muku annafayu wal isfat ita da awan ta ga muku a kore annabi ne a ɗauko zogi a kai a ɓaci annab a yabi ibn taymiyyah ta haka a zagi sahabi a yabi dan tsayi mai jami annafayu wal isfat shi sa tun da muka zanna motsi motsi littafin sunna muke faɗi mu ba da sunan littafin ku ce zai ɗaya mu ba da lambar mujalladin littafi mu ba da lamba a mujalladin shafi na kaza mu faɗi hijiran wafatin ne littar to wai sai wani buhari iri iri ne ya tabbata kenan akwai dunnuke in kuma ba karatu aka irin na malam garaje ba malam garaje ran da ya fara zuwa gaban malamai da ya dawo ke kai mu yanzu inda ilimi ne ba ala mu rigar mu kuma mun je mu ma mun ga ilimi sai dai a zo gunmu a gefa duk wanda ya fatawa kuma in ba su daidai ba sai mun gyara ana ta sauraro can yake in an kwana biyu kuma za mu je mu dukufa mu san baki aka ce a a a a a kai kai kai malam karaje aka ce to kaga ta tabbata kenan dai ma ba a fara ba don dai ba zuwa makarantar malam garaje ba ya da a ce imam bukhari imam muslim kuma biliji ne kun dame mu sunna muka dauko sai mu kawo da bidiya to yanzu ga sunna ku Allah amin hmm ai wuce wa ne malam baka ji bane ko to sai ka sami addu'a sai to alhamdulillah rabbil alamin wannan sako na mu na albarka rediyo na wannan shekarar a nan muka tsaya muna godiya wa Allah muna godiya wa jama'an da suka tsaya mana muna godiya wa 'yan kwamiti hususan muna godiya wa mahalarta muna godiya wa manajimen na albarkar rediyo manajimen na brc uwa maba da mama manajimen na community radio alkaleri muna godiya ma masu wannan social media ga su mala aminu masu bayyana masu sako daga sako daga labari daga bautishin malam aminu da kowa da kowa Allah Ubangiji ya maimaita ya kara maimaita ya kara maimaita ya kara maimaita mana Allah Ubangiji ya sada mu shekara mai zuwa wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba an tashi an fidda na midiya jama'a musulmi sai bi bilal yayi mafarki kun san bayan wafatin ma'aiki zama mai zama madina ya gagare shi dole kawai hijira ya koma kufa wasu ma sun ce haifa ya koma rannan sai mafarkin sayyidul wara ya zama a ya kira shi da bayan sunansa ya ce ya bilal ma hadu fil jahwa ya ce bilal wannan wace irin wato ƙauracewa ce kuma wace irin mantuwa da ni'imin bayi ma ana laka an ta zura na ka je kana tsa'ifa ko kuba lokaci bai yi maka ba ka baccan ka zo gunmu muna kabari ka zirce kawai la hawla wala quwwata tun da sai ji bilal bin raba al-habashi da ya farka sai ya farka yana tuna alaƙarsa da anni ɗaukan karatunsa gun anni irin sallarsa wa anni tafiya yaƙi da anni iya ta tunawa iya ta tunawa ba abin da ya kawai nan da nan kawai faraki ba sai ya sujji ko madabba sai ɗaya ko ina ba sai madina na zuwa ina ya wuce fa a ta kabarin nabi bai bi gidan kowane abokinsa a madina ba tun da ya yi da ma'aiki ma azumin jahawa ya bilal to ya zo su ba na zuwa kabarin me ya yi wa da kala ya baki indahu wa ya tamarrabu alayhi ya dinga birgima birgima da adon ba ya yi busu busu da turbayan kabarin sayyidul wudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam sai ga sharifan nan guda sai bi al-hassan bunu ali bin abi talib da sai bi al-husayn bin ali bin abi talib sun shigo suka ga yana ta kan kamar rubi akan kabarin ka suka ce ya bilal baka biyu ba mu je kai kiran sallan da ta saba yin nan sai kama su yana sa halke iya lallace jikin su ake lashe a lewa in yawa ka taba ga alewa in yawa ne haske tun da kake da amma an daina lashe ta da lewa in nan gwalagwalin ina gama lashe suka ce magana kira sallah ba muna roƙo ka je ka kira ka je kira sallah da aka ji muryan filalu yana kiran sallah sai kuma me sai episode din da ya wuce ya taso mutane sai ya kama ma mutane nikin rasa sai da ya taso mutane suna barin gidaddajinsu kafin zo masallacin sun faɗi wasu tumammu wasu sun mutu menene sirrin mutuwan bege me so ya ga wannan ɗauki littafin usudul ghaba fi ma'arifati sahaba littafin al-imam Izzuddin ibn al-Asir al-Jazari Jazari 630 dan asiri ya bar duniya a mujalladi na goma shafi na dubu biyu da takwas jama'an musulmi yanzu za mu je kun imamul bukhari imamul bukhari mutumin ina ne yankin rasha yankin rasha amma daga rasha yake ɗiban takardu ya ɗauki tawada ya ɗauki alƙaluma sai ya zo jikin ƙabarin manzan Allah takwas cikin goman littafin buhari ya rubuta ne a hasken farin wata a jikin ƙabarin Allah takwas in ka raba buhari gida takwas a gida goma gida takwas bai amfani da fitilar man gida yana jikin kabarin ma'aiki in wata kwanakinsa na haske da hasken wata yake rubutu haka ya rubuta kashi takwas cikin kashi goma sayar bukari kuma haka ya rubuta kashi takwas cikin kashi goma mene a tarihin kashi wanne ya je nema ne a ban ji ba me yasa buhari ya bar rasha ya yi wannan doguwar jaula a madinan bai je gidan kowa ba ya wuce bikin kabari a nan ya zuba takardu a nan ya zuba tawadar a nan ya rubuta kashi takwas cikin goma sai wani buhari a farin wata wanda yake nema albarka mai so ya ga wannan ya ɗauki sirru alamin nubala'i ta jagoran salafiyawa na ƙororuwa a zafin kai shamsu dinin zahabi hijira ɗari bakwai da arba'in da takwas asibiti na zahabi ya kawo a cikin mujallabi na goma sha biyu na siyar alamin nubala'i tafi na ɗari hudu in ba ka da wannan ɗauki muƙaddima ta fatahul bari ta hafizul asar asqalani asqalani hijira 852 aka bi sunafi ya ka a mujalladin farko shafi na 478 in baka da wannan dauki kashful zununi ta al-allama haji khalifa mujalladin farko shafi 287 malam sayyid bukhari kashi takwas ɗinsa a jikin kabarin manzon Allah Imam Bukhari ya tare a daren kwanakin farin wata kashi takwas cikin goma mene tarihul kabir ta Buhari shi ma a nema wanne je nema ne albarka je nema kenan Buhari rayuwarsa ya gaskata mana akwai albarka a ina a jikin inda annabi to yanzu abin da ya rage za mu tsaya ku yi hakuri yawancin in muna jiri akan wa'annan in bid'a ku da ba ku kai inda ake dagan ba kuma ku ba ku kai a yi dagan ba da ku to ba za ku iya sanin don me muke cin yin shirin ba to ga kaɗan daga cikin abin da garin leƙe-leƙe mu muke leƙo kuma shi ake nema a tusa ma 'ya'yanmu a ce su ɗauka ya zama to mene ya zama addini bayan kuma ba addini ba shine menene in ka ɗauki littafin al'uƙudu zurriya al'uƙudu zurriya fi manaƙibi shekar islam bin taimiyya marubucin sun ce alhafizu ne in ji su ibn abdulhadi al-maqadi hijira shekara 744 ya bar duniya 744 aka basu na mai littafin ga abin da ya faɗa a shafi na ɗari uku da ashirin da takwas a mujalladin farko yana gaya ma mutan zawuyansa girman ɗan taimiya me girman ya ce fa inna misla haza du'a aziman fi malakuti samad ya ce kun ga irin shehu na ɗin a sama ba a raba sunan zuwa sai dai Allah a malakutun Allah a ce ɗan teriyo a a yi du'a hazima ana kira su da su ne girman mukami a malakutun samaniya darajar ɗan teriyo ya fi ba Allah da ya izini to shi ɗan abdulhadi al-maqdisi yaushe je samaniya kuma shi dan taimiyya yaushe je malakut ike yabo ne ike kauna ce sai gafarta malam annabi ya kasa kaiwa daraja kuma ka wanke wani mutum ba annabi ba ba manzo ba ka ce shi kuma kuma ga shi ka rubuta ba ana karanta a tashi kiyama fa inna misla hadha misali irin dan taimiyya menene yi du'a ana ambata su azima da girman matsayi ne fi malakuti samari to sai ka ce to dan temiyar waje je malakutun aka kira sunan girman shi ma dan abdulhadi a ina ya je malakutun ne dan temiyar bai wuce yaji ana kafeji a fa malam akwai guluwi da yake to sai kuma wata haƙinci guda ɗaya a ƙudun zurriyan da har yanzu a mujalladin farko shafi ɗari uku da ashirin da takwas daidai marja'in mu na maganin du'a aziman daidai marja'in kuma ibn taymiyyah shi ma annurul muhammadi shi ma da hasken annabi aka yi eh da taymiyyah ba nurul muhammadi ne eh shi annabi ba da haske ba kaga ɗaya mu aka gafa gamiya ma ka ce ba haske bane kazanta ne najasa ne yanzu kuma ka zo ka ɗauko shehun ka ka yi jama'a musulmi kowace shekara muna roƙon addu'a ma wanda Allah ubangiji sa suka zama sanadi muka iso yadda muke yanzu kuma ne da mu kirga su kuma an yadda aka saba muna samun manya-manyan baki to bana ma ga ɗan uwana ta wajen gyatu mata sarki malami limami su in kun yadda yadda muka saba bane sa mana albarka wajen addu'a shi sarki ne shi limani ne sannan shi ne babban alaraman garin kaga kenan eh wai na gida biyu goma ya dai ni din wala na biyu wala shi da wala kula kula jama'a musulmi duk ɗan da ka gan shi yana motsi ko ka sani ko ka sani ba gudumawan mahaifiyarsa haka ne to da mahaifiyan mahaifiyoyinku da mahaifiya ta umma fatu Allah ya kika daga nan in ka ga mutum na tunƙaho yana wani mugurai malam an yi sa'a yana da baban da uya aka yi da namijin da mace ya su fito duniya by accident malam da ba tunƙaho da dole mutum ya gode wa babansa da bai juya ƙwayoyinka a mahaifan sifile mai gasa masara ko in gozi mai atashin baban yana baligi ya dinga danne sha'awansa ka sai da mamanka ba gatan da bai maka da yanzu ka ga uku a ce warra haza ai yanzu ah you don't know ba okay shi kenan okay you will know da ka baba na ce mala yakubu shi ne malami na na farko da ya fara gwada mun karatu keke da keke yanda tsire ya tari wuta ba wani shamaki gabar ta malam aka suka nuna mana karatu iya gwargwado sai dai muna cikin yi kuma sai suka rasu to dan biyayen da muka yi sai ya suka kuji Allah muku albarka to a cikin albarkar ne muke burwaya amma karatun kan masu na uku malamin da ya fara bani ƙur'ani shi ne baba malam sani gangaren ne malami ne sufi shi yasa da ya rasu masa kana liman mamudu shi zai sallar kun san abota ana auna gawa inda an ga liman mamudu ya zo kan gawa akan ce to wannan gawa ita ma sallah dan na da rari malami na na uku ana ramma malam umaru ba fa iyaye yanda yanzu malam abubakar mai jamin baki ya je ya raya wajen shi ma ya rasu Allah ya kai malami na na gaba sai malam abubakar usman kani yake ma malam umaru baba iyayi kuma shine baba musu malam husaini abubakar hakimin kasan miri ne to shi ne malami na na islamiyyar dare na farko ko na islamiyyar mu madrasatu arkanin islami tura area bauchi manya sun ce man ita ce islamiyya ta uku kar kar kar a fadin bauchi ta uku malami na na biyar sai shek malam musa wasai shi kuma ran da na fara sallama masa da ya kare mun kallo ya za takarda ya rubuta wani suna yake ka je gun masu littattafa ka nemo wannan na je na miƙa aka ba littafin da wuce hadari ba wani hajjaminsa sai ya ce to dan koya maka sharrin wahabiyawa ne don zuwa gaba za ka mana dagado littafin masu nanka husnatul wahabiyya kusan da na sa ta a gaba kusan haddanta ne malam Musa wata ya kone ya so malijin bana ba bai da lafiya ko ya zo nan kuma na zauna a ƙasa fallat a ƙasa na zauna don na koya ma na wajen albarakatu ma'al shi kuma yace to in ban tashi na hau kujerar ba shi ma zai bar wa'azi kaga kenan na hau ne da izinin sa zaka kananu ku yanzu an ji ku an ji ku kawai babu wani riba jikin kiburu ujubu babu nasara malam Musa wasu Allah ƙara lafiya tare muka yi karatu a gabansa da shugabanmu na cibiyan alarmomin jihar Bauchi gwani malam gwani malam Yusufu Dauduwo gwani malam Zakariya'u Yusufu Dauduwo tare muka yi karatu a gaban malam Musa wasu da alarma malam Muhammadu Sanusi Adamu da abokina malam Muhammad Sani Al-Amin na lungun sa'i tare muke jaula muke zuwa muke karatu da alaisula mai shago daidai mashigan gidan daidai mashigan tura inda ake cancin Allah saka malam Musa da malami na na bakwai malam miji yau baba karami a lullu na gaya muku kafin kafin kafin na duk malaman nan nawa mahaifina nake fara cewa ya je roƙa min izini ba malamin da ni na kare shi in ya dawo ce to ya ce kaza ya ce kaza to kun san bai fara samun tafsiri ba sai da ya mun taji yace sai na gaya masa dan koyi tafsiri su na yanzu ba su ya ba eh su na yanzu na raina musu ne nake so na koya me ne kyau ko kuma wani da yake zuwa ƙauye yake tafsirin in kai dawowa ya dawo da riguna da abinci da kaji shi ne ni ma nake so ne ko kuma in ranga ba sa nan ne kar waje ya zama yanci ko kuma ina neman suna da shahara ne malam farsan da amu wannan ita ba sai gasa Allah ce mutum ne sai kar maka na ukun nan al'adan Allah ya kan kashe manyan ne sai ya bar kananu to ina so ka koya mun ne ran da baku sai ya ce to ka je ka ce malam Yakubu ka zo karatu mun tattauna da malami jiwa babu karimi Allah ya kan sai kuma a ce malam Aliyu tsafe doya shi kuma da ka bata lahanin larabci wasu ne ta wahala shi ya kyalkyale ma da dariya kuma a da'irar ya ce a yadda ka faɗan nan ai balarabe kauye ma ba zai faɗa ba balle balle a nemo to wannan dariyar da kala sai ka ji ta an maka wani wani wani wani dole muka koyi inganta jumalu shakali tsafe baharu Allah ya kan shi sai shek malam muhammadu zubairu limamin wambaya makaranta shi bayan amini ma dina ne ma malami na ne Allah ya kan shi sai kuma a shek malam jibrin kekal malami na malam ingil ran saukan ɗaliban mu anan ya zo ya zauna anan yake mun bayi da lafiya amma saboda albarka na da yanda nake mai ya yi ɗauko jinyan yaro kun ga hatta shi aka yi gudu aka yi addu'a su Allah ya ci kansa yana dare Allah ubangiji ya sa shi a janna akwai alƙali malam Abdul Qadir ya alƙali Aminu malami na ne amma bai koya mun karatu ba ya koya min ladabi ni da abokina muka je gaishe muka ce mun zo ne muna so mu dinga zuwa ɗaukan karatu ni ma yafi na rufu ni ma malam bala ma ce ku ya rufu yace a ba zan koya muku karatu ba alhali saura kaɗan kuna ce ni ɓace wannan karamar da ya gwada a na suka alayi malam yace ni ba da ajima kaɗan da karatu na kuma ku ce ni bace abokin na sai fasata ya tafi kabiru ka tashi ta aba ba ai shi da ya fita ya gamsu ni ina so kodan Allah yace malam kabiru idan zan hana kowa karatu ya kamata in hana ka amma tun da kun zo ku biyu an jima kadan da ku ɓace ni ashe na saitin shi abokin na wani malam sai gashi abokina a DACB yana rugu-rugu ana ma ce masa to ai kai ma babanka yake to baba na annabi ne malam kaje kuma ya bar duniya sai wani abu ya faru to kaga wannan sakon da sa wajen ga da karaman sa an jima ka dan ɗaya mu zai bauɗe din nan malam sai Allah ya malamai na amma bai ka tun ba amma dai na gode sai malami na na gaba a cikin malam Muhammadu Nuruddini malam kundi ke shi kuma kakana ne la haula wala quwwa shi kakana ne ne ya mun yakan kira ne sai ya bani allo sai ce ni ta rubutu ka san da haka hannu ke miƙewa da ne ya kira ma shi na ce kaga rubutun ka biyu yace kaga wannan yace zuwa gaba wannan wannan zuwa gaba wannan wannan wannan mahaifi na zo yake ga mamana malam kundi ya ce zuwa gaba wai kabirun ina nan wando na ma daban kalan soyayyar da mun ga ta tare Allah ji kan malam kundi malami na na gaba a gurguje Sheikh Alarma Muhammadu Bajoga sufi mahaddisi shi ma ba malami na bane na lissafi amma in dai ya bar gidan zai biyo bayan ganuwa to an tabbatar kawai ya zo gona ne iya ta ni rubutun allunan yaran da ba su fara rubutu rannan malam yake mun kabiru ka kwace malam bajoga na ce a'a in dan kira ka sai ce ba gun ka zo ba gona ne ita kai ba ga mata ni ne ba ka ce ai ya sani wallahi ya sani yara kuma sun so ka tu sun kai rubutu ne kyau ya su gane cewa na nunan nan ne a ramma bakin in an ga kuma nawa wanda faɗa uku an cika allo da ita ita wannan kuma na malam ne to malam bajo ga ya koya min halaye kuma da aka kira shi akan ya raba gadon malam da ya zo ya ga dan akwalan keke ne sai da min dawa sai tsumman riga sai littafa sai malam kabiru ka zo ka ce malam yakubu ba abin da ya bari a duniya ne wannan in ce wallahi in ma akwai ba mu sani ba malam sai ya kama haka mun halaka mun shiga duniya inna lillahi malam yaku fiye da kashi biyun gari danginsa ne su ne bai bai da komi sai wannan mu kan mun shiga duniya malam sai ya fara bari kar kar kar sai aka ce in tashi kawai in mai da shi gida in mai da shi gida muna masallaci ya ce malam kabiru tsakani da Allah malam yakubu bai da komi illa yan damin dawan nan da akwalan keke nake yi nake akan keken masu bata da da wani abokin su sufi wai malam ya shiga duniya tun da har ma yana hawa malam bajo ka yake sai muka mun hana a gurguje da malam bajo ga bai raba gado ba yake to je gidan liman roki liman baban inna ya turo kanin malam malam Ibrahim Sallama shi zo ya raba gado Allah ya kan shi malam Bajoga a gurguje dai kuma a Kano malam Isa Waziri na'ibin komce bas president din mu ai bas bas eh bas principal din mu na gwale Arabic Kisa College Allah ya ji kansa da malam Sagir kuma shine asalin principal din Allah ya ji kansa da kuma Sheikh Malam Umaru Bakatsi ne shine limamin mu na makarantar kuma shine mai ba mu ilimin fiqh sai kuma a Sheikh Malam Ahmad Tijjani zan Sheikh Ahmad Tijjani yana titin mandawari wani mutum dogo sai yake daukar ma'lumatul amma Allah ya ji kansa akwai kuma malamin mu na luga malam Nazifi Allah ya ji kansa akwai malam Umaru Aikawa mai daukar mu tauhidi Allah ya ji kansa daga nan kuma sai gwani dan zarga sai kuma mun sa da shi saboda ina yawan ziyartarsa a gidan sarkisiya radio wajen da ake musaffan qur'ani wayannan da sauran da ma duk mu'ammata ba muna fata Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya taya musu Allah ubangiji ya maimaita mana dukkan mu Allah ya saka mana da alkhairi dukkan Allah ubangiji ya mana jagora dukkan mu Allah ubangiji ya taya to in Allah ya da malam sani ya ce goron sallah da zamu yi in Allah in ya yarda sai mu sashi kamar sallah da sati biyu an dan huta a yi haƙuri a ɗan kai dai hawa za ku ja baya da wannan ka ɗaga ta don Allah don Allah don Allah don Allah muna na yi ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a dalilin wannan majalisi da Allah ubangiji ya rufe ni da halarta na ga wannan cikoki na jama'a masu yawa Allah ya mana albarka albarki ya albarka annabi Allah ya mana albarka Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙara masa hazaƙa Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa yalwata Allah ubangiji ya yalwata shi da inda bai yi tsammani ba albarka alƙur'ani dukkan falalolin da ake samu a wannan lokaci Allah ubangiji ya bamu Allah ya ƙara wa malam daraja Allah ya ƙara wa malam girma Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa bisa tabarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya karbi abun da aka yi domin darajar alkur'ani abin da aka faɗe shi a kuskure Allah ya yafe mana abun da aka faɗe shi a daidai Allah ya bada ladansa Allah Ubangiji ba za mu gaji da cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙara masa hazaƙa Allah Ubangiji ya ƙara masa ɗaukaka dukkan mu yanda muka taru a nan Allah Ubangiji ya ƙara wa kowa lafiya Allah ya ba mu lama- zaman lafiya lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki da daɗin rayu da mallakan abubuwa na jin daɗin rayuwa Allah ya ba mu albarkan attaura linzila zabura furqani ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله كأمس أدوئم الله كأمس أدوئم الله كأمس أدوئم الله تارى مشكين جنات الفردوس ومن جرمان قدرة إرادة Allah ya tara mu cikin jannatul firdausi Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan iyayen iyayenmu Allah ka ji kan malumanmu Allah ka ji kan maluman malumanmu Allah ka ji kan al'umman Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana son annabi Allah ya ƙara mana son annabi Allah ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan marasa lafiya musulmai na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ka mana jinkiri mai amfani Allah ka mana jinkiri mai amfani Allah ka raya mu mai amfani Allah ka kyauta karshen rayuwarmu in kika mu ta zo Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a waɗanda suka gabata iyayenmu da malumman Allah ya ji kayansu da rahama Allah ubangiji ya amsa abin da muka roka albarkan annabi da alqur'ani bisa ga wannan abin da na faɗa abin da na yi kuskure daga ciki ma Allah ya yabe mana abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu ladanka sai muna ƙara wa malam Allah ya ƙara masa albarka amma ne cika mana addu'a ai duk kai za ka من صلاتي على القوم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علم الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وان تجل فتن وتتعايد اهل الجرأة علي وسلام يا على ما اجعلني منك في يازمني وحارس حسين من جنبك القاسات والمنيات المقابة بسم الله الفاتحة الله أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم الله أنت الحمد لله